بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله yau Allah ya kawo mu lahadi o asabar asabar sha ɗaya ga watan ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da ta yi daidai da 28 na watan Fabrairu shekara 2026 shekara ta miladiya. Wato an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa yake cewa ya ce ala ummati zaman wani zamani zai zo ta ummata tafsirin fi alqur'a makarantar qur'ani za su yawa bai kullun fuqaha fuqaha za su kadan ويقوى العلم ذا أوك علمي ويكثر الحرج وما حرج زي يوا قالوا وما الحرج يا رسول الله مي حرج إن لك كيف قال قال القتل بينكم وأن كسا سكانكم سكان المسلمين wanda ke duba sha'anin musulmi a duniya yanzu zai ga wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haƙaƙa inda yake musulmi bai da maki kamar musulmi dan uwan shi yaki tsakanin su na kwanan nan tsakanin Pakistan da Afghanistan wanda da suna tare kuma ga shi yanzu shaɗan ya shiga tsakaninsu. Kuma ƙasar na ba mu tsira ba, duk wannan kashe-kashe da abubuwa da yake faruwa duk tsakanin musulmi. A Allah na zai cewa ma a sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Ba wata musiba da za ta shafe ku sai don abin da hannayenku suka aikata kuma Allah na yafi abubuwa da yawa. To muna fata Allah ya kwarage mana wannan bala'i, Allah ya gafarta mana duka zunubanmu, Allah kuma ya haɗa kan musulmi su fuskanci abin da ya kamata su yi na bauta mishi. To cikin abubuwan da mazu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce za ta ɗauke shi da fikihu. Shi ne muka ga mun karanta wani ɗan abu kaɗan na fikihu kafin mu shiga tafsirin Qur'ani wannan nan har yanzu akan babi na aqsamul miyah yanda aka kakkasa ruwa allati yajuzu min al-wudu wanda kana ya alwala da ita a jiya mun yi magana kan abu mai tsarki shi kan shi mai tsarki ne ya haɗu da ruwa ya cakudu da ruwa kamar za'afaran ko warda ko gari wanda ke aka kwaba da irin da wani abu amma shi kan shi ƙwahir ne ya cakudu da ruwa wanda yake mimma yumkin ihtirazu minhu zai iya ana iya raba su to ya zama kuma wa in kana mimma la yumkin al-ihtirazu minhu in ya zama wani abu ne wanda ba a iya raba ruwa da shi domin magudanar ruwa ne ko wurin kwanciyar ruwa ne wani abu ne mai tsarki zai haɗu da ruwa amma kuma ba a iya raba ruwa da shi me wallafi ya ce game da shi Masha Allah. a nema karanta abin da malawati ya ce amma wanda ya karanta fa'idar abin don ku karanta littafi domin wazin ya kare ana suka ci gaba ka koyi karanta littafin fikihu wanda malamai ne da kansu suka kore suka kore mutane daga karanta fikihu don an ɗauke ilimi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
In kana mimma la yumkin al-israj minhu kalma'u mutaghayyir.
Kalma'il mutaghayyir.
Bisabab بصبحة بصبحة أي أو تبرم بودي مكة أو حمأة أو أمرة أها أو نحو ذلك آه
أو صفقة
صبغة أو حمعة أو أو دال مه-
على على مقبلة معد
على على مقبلة معد مه- على معدن معدني على مقبلة معدني أها. طيب
السلام عليكم وعليكم السلام وإن كان قليل مما لا يمكن الاستغاثة منه أيوة.
متغير كالماء المتغير بسببة بالصبخة أو الحماة أو حمأة أو جرى على معدن زيت أو جاري على معدن زرنيخ أها.
أو جرى على معدن زيت أو كبريت أو كبريت أو نحو ذلك فهذا فهذا كله عموما يصح منه الوضوء والله أعلم الحمد لله طيب وإن كان مما لا يمكن bai ba iya raba ruwa da shi domin ɗabi wurin gudanar ruwa ne ko wurin kwanciyar ruwa ne ba su iya rabuwa kalma'il mutaghayyir kamar wanda ya- ya aka samu ya ya- aka samu taghayyir ya- ya canju ya canju bisabakha as-sabakha shine ƙasa ta gishiri kamar kanwa ruwa ne ɗanɗanon shi ya canji domin yana kunci a ƙasa ko duwatsun kanwa awil ham'a ko ko bakat turbaya bakat turbaya awil jari ala ma'adin zirnih ko ko wanda yake ruwa yana gudu ne akan ma'adin wato wani kara- ma'adin na zirnih zirnih a da wa shine wa- wa- wa- asanic acid wato farar ƙasa awul kibrit ko fatsi-fatsin ƙasa kibrit shi ne sulfa wanda ake ashana da shi au na hawi zalika ko wani wanda ya kama da shi wurin gudun ruwa ne fa haza kulluhu tahur to duk wannan ruwa mai tsarki ne ko mai tsarkakewa ya sihhu minhu alwudu za a iya alwala da shi wato duk inda ruwa ke kwance a wuri ƙasar eh, gishiri ce ko farar ƙasa ce ko bakar ƙasa ce ko akwai ma'adani a ci a wurin duk inda yake wanda yake ba iya raba ruwa da shi mutum zai alwala da shi ko da ya canja ɗanɗano ya ya tagayyara Allah shi da ku eh eh eh eh eh eh ba za a zo a yi bayani wayansu malamai sun ce ishtihadi yayi wayansu sun ce wahayi ne ayar da ke za mu karanta yau za ta yi bayani wanda dai muka karanta jiya a hukunci wurinmu a wurin musulunci kamar yadda zuwa hadith muwatta malik ya ruwaito shi da sauran malaman hadisai kamar ahmad tirmizi abu dawud wanda suka rawaito daga sahabi barra cewa yana da wata raƙuma raƙuma ta shiga gonan wani mutum ta ɓata mishi gona saboda haka manzon Allah ya hukunci fa qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala anna ahli ala ahli al-ahwa hifdhuha bin nahar wato duk masu gonaki su sun kare gonarsu da rana wa amma ma afsadatul mawashi amma duk abinda dabbobi suka bata dabbobin kiwo su ne mawashi bil laili na dare to wannan daminun ala ahliha masu wayannan dabbobi su za su biya wato sai shari'a ta zo ta ce wani abinda dabbobi suka bata da daddare su biya abinda suka ko da zai kai ya sayar da shanun nashi ko da awakin shi amma abinda suka fata da rana ba da ba da man mana kenan kowa ya tsaya ya kula da gonar shi to yanda kuka ga shanu da awaki suna buƙatar mai gargaɗa su yana kula da su haka shuka take bukatan mai kula da ita ba bambanci amma irin noman nan da muke mun shuka wa batta mu tafi shi yasa ba a samu fa'idar shuka da muke da ita kun ga wannan hadisi ya nuna kenan shuka ita ma tana bukatan kula tana bukatan masu gadi da tsaro da abubuwa wannan ko sai da muka fara mai gafa muka gane cewa lalle shuka kamar yadda marar lafiya asibiti ke bukatar nurse a kan shi haka shuka take bukata wannan mun ba da shawara inda hukuma za ta yi abubuwa a samu matsala a samu warware wayan nan musibu da ta zo muna wanda yake faɗa ne tsakanin makiyaya da makiyaya da manoma wannan tsohon faɗa ne tuntuni amma ƙasar nan yadda gwamnatoci suka zo suka wuce ba su kula da wannan janibi ba yasa wannan fada ya zo ya tsamari ya zo ya lalace ya caɓi ya koma yana so ya koma fadan ƙabilanci a wani ɓangare sannan kuma kowa ya wahala makiyaya su shiga ƙauyuka su sata da mutane su kashe mutane wanda ya ji da wanda bai ji ba ruwan shi su yi ta ɓarna a cikin ƙasa haka nan kuma ma'aikatanmu su kuma in sun shiga daji su dinga kisa kashe duk wanda suka gani yana motsi saboda haka duka ɓangaren biyu ba wanda bai rasa ba duka ɓangaren biyu ba wanda bai wahala ba sai aka saka yakin ƙabilanci da intikami wannan shi ne tsatson ainihin gaskiya in ba mu fahimce shi ba kuma in ba mu fahimce shi ba muka tsaya son rai ya bi mu ko kabilanci ya shigo cikin abin nan to bai da za a samu wannan fita daga cikin wannan bala'i saboda ka fahimtar matsala ita ce rabin maganin muna fata hukuma ta zo ta shiga ta yi abubuwan da ya dace ta ba kowa haƙin shi wayanda kuma suka salwanta hukuma ta biya musu jiya domin ita ce da ke da haƙƙin kare su wayanda kuma hukuma ce da kanta ta kashe su mutane ga sunan ayyuka birane da abubuwa aka jajjefa musu bom wannan ya tuna mun yanzu yaƙin nan da ake tsakanin iran da da amerika da ƙawayenta isra'il farkon wayanda suka fara kashewa yanzu shine ƴaƴa yara arba'in ƴan makaranta mata a ƙasar Iran aka jefa musu bam suka kashe mu mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da addu'a Allah ya taimaki mai gaskiya kuma Allah ya sa sababin ƙarshen murƙushe wa'annan azzaliman mutane da suka mamaye duniya. Mu addu'a ne a gare ma wannan ƙasa, addu'a ne a gare mu kada mu rena ƙarfin addu'a har dai irin wannan lokaci kuma Allah ya kare muna mummunanmu gaba ɗaya duka ko ina suke a duniya kuma duk inda wuta take tsakanin musulmi Allah ya hure wannan wuta dama Allah ya gaya muna Qur'ani kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'una fil ardi fasada wuce kesta wuta fada tsakanin mutane to Allah ya hure wannan wuta kuma ya ba musulmi nasara akan mutane waɗanda suke kafirai to yau Allah ya ce muna fa fahamna ay al mas'ala wannan kadiyya tsakanin uba da ɗa annabi dawud da ɗansa suleiman sai allah ya ce sai na fahimtar da su kai almasala wannan matsala fa fahamna ha suleiman muka fahimtar da suleiman wato hukumu ha hukuntunta bistihadin wato da istihadi warja dawud ila suleiman sai dawud ya koma wa suleiman wa kullan minhuma kuma dukkan su biyu atayna hukuma mun ba su hukunci rubuwa wata annabci wa ilman bi umuri din kuma ba su ilimi da al'amarin din hadha fi shar'ihi wannan a cikin shari'a su wa amma fi shar'ina amma hukuncin shari'a mu wa hukumu dawud aqrab idza kanat qimatu dawab tuqabilu qimatu al-harf wa sahibuha muflis mu a hukuncin mu tunda aka ce nafashat fihi ganamul qawm nafashat nafasha ma'ana sun fita da daddare sun yi barna shine kalmat nafasha kuma irin wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mai kayan nan shi zai biya mai dabbobin zai biya inda daddare dabbobin mutum suka fita suka yi ma mai gona barna to shi zai biya shine mallam yace to wannan hukuncin na dawo a shari'ar mu ta musulunci ya fi kusa da na Dawud amma in ya kasance kimar dabbobin wato ta yi daidai da kimar abin da aka lalata ba mai gona kuma ya kasance shi mai dabbobin nan muflis bai da kuɗi sai dabbobi ya ce to sai a karfi dabbobin nan nashi a ba mai gona maimakon hasarar da ya yi wato bayawo auya a kuduha sai a sayar da wannan dabbobin auya a kuduha koko shi mai abin nan in rabiya in mai gona ya yadda ya karbi dabbobin sai a bashi in ya kuma yana so a sayar a bashi kudi wa fihi ma fihi min qatl husuma to a cikin wannan akwai abin da yake ciki na yanke husuma da rigima tsakanin mutane bi khilafi hukum Sulaiman sabanin hukuncin Sulaiman dan Sulaiman shi ya juya ne manomi ya koma makiyayi makiyayi ya koma kuma mai manomi to ai abin da yasa su faɗa kuma asalin zai iya ƙara dawowa shi kuma wannan yayi shukar nan wancan kuma su zo su ci kun gane wa qila wato shi yasa yace bi khilafakum Sulaiman kuma yace qatl khusuma akwai yankin husuma kullun aikin hukuma kenan ana faɗa mutane na kabilu na faɗa ko kuma su sana'a daban-daban suna faɗa hukuma sai ta shigo ta raba ba ta zo ido rufe ba kawai ta shiga ɗaya ta dinga kisa kullum raba hukun abin da ake akwai wani wa'azi da muka yi nan muka kira mutanen giwa makiyaya da manoma sun yi sulhu sun yi sulhu na ceto ku zo mu taimaka muku kowa ya yi noma an zo nan da su shi makiyayin ya iya fitowa ya yi magana amma shi manomin sai ya boye ta bayan ya magana wai in yan uwanshi sun gan shi to kuma za su farmi shi abinda aikin hukuma kenan ta je ta shiga tsakanin mutane suna faɗa shi ne ainihin hukuncin da ya kamata a yi yanzu a tsayar da wannan yakin a tsayar da wannan musiba a tsayar da wannan fasadi cikin ƙasa mu zo mu haɗa kanmu gaba ɗaya domin abin da yake fuskantar mu in ba da haɗin kai ba wallahi ba za mu iya ba daga ƙasan amerika ake cewa daga yanzu najeriya ta yi dokan hana fitar da naman shanu ko naman rago ƙasashen waje domin ana fitar da shi zuwa ivory coast ghana south africa da senegal shanun nan da kuka gani naman su arziki ne maimakon inda son mu suke yi su ƙara kawo abinda zai inganta muna nama domin mu samu abinda za mu fitar mu samu kuɗi a yanzu su abinda suke su hana mu ma fitar da wannan nama wannan kuma ya nuna maka alif ɗari biyu da tara aka fara satan shanu a ƙasar nan lokacin gwamnatin goodluck duk inda shanu suke sai an sace su wato ana dubawa ne ana ganin waɗannan mutanen nan a Najeriya za mu iya raba kansu su wancan da suka dogara a shanu kuma dukiya ne mu kwace musu wannan shanu mu harzuka su gashi kuma mun san halin su sai kuma mu nuna musu ƴan uwansu mu ce ga ƴan uwanku nan shine ya faru an hada mu fada ne mu abinda muka yi a nan kuma da ɗaliban makarantar nan muka shiga da jami'ai muka shiga daji mu je mu ce me yasa kuke wannan me dalilin ku mu ba su littafi wannan al'adarin nan da kuke karantawa yanzu shine mu karantar da su addini domin su iya alwala su yi sallah su yi azumi su yi abubuwa wanda yake canja halayensu amma da yake ba a son haka sai da aka yi yadda aka tsayar da mu ba mu iya shiga abinda kawai suka sani a jefa bom yanzu mutanen iran din nan da aka jefa musu bom ya kashe musu 'ya'ya arba'in yara mata makarantar mata yau su kuma in sun je hona su bom din ko da ƙasashen larabawa suka halba tunda su suka girki masu musu ta'addi mutum ne ya shigo gidanka ya yi maka barna sai kuma kaga ya shige gidan makwabcinka wai koyi ne yake kwana wai makwabcinka tun da ya shigo makwabcinka shi kenan ya tsira ya tsira ba ka taba shi in ka taba shi kuma ka taba makwabcin abin da yake faru a duniya kenan eh awa mahdisan eh abin da yake faruwa kenan saboda haka yanzu ya kamata mutanen daji da mutanen gari mu bar wannan bala'i abinda ke gabanmu ya fi kafin ya zama muna faɗa sannan kuma hukuma ta ƙoƙari a yi nomadic education a ilmantar da mutane a ilmantar da mutanen dajin nan akwai hanyoyi yanzu mai sauƙi da yawa ma za ka gansu sun fara iya sanin kaga sun fito kan TikTok ko wani abu suna abu abu ne mai sauki program da curriculum da malamai shikenan sai mu canja al'umma gaba ɗaya da ilimi da dawo ana iya zama da ita a cikin duniya maimakon kiyayya na kabilancin cewa a kashe su a kashe su a kashe su su kuma suna can kashe su kashe su kashe su kowa kowane bangare yana cewa kisa yana tsammani ita ce magani wallahi kisa ba magani bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alqatilu wal maqtul fi nar in ƙabilu suna faɗa dukansu ‘yan wuta ne wannan kowa ya je ba kare-kare wani bai faɗan amma yana fatan a yi yana ce yana zugawa a yi shi ma in an kashe wani yana da zunubin wannan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya taimaka ko da da rabin kalima ne aka kashe wani to zai zo ran tashin kiyama an rubuta a goshin shi ayyusu min rahmatillah ba ka ba kaunar rahama Allah dan ka sa an kashe wani an gaya muku ga hanyar da za a raba abin zubar da jini a a ci gaba sannan kuma alhamdu sijar dan ka ce a ci gaba yanzu ku tsaya ku gani ba dai Allah ya sa an fara wannan yakin ba tsakanin America da kawayenta da Iraq ba an fara yaki ba to ku tsaya ku gani wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha ba yawan makamai bane sun jini muka ce kakku bari a fara larabawa ku gaya musu kakku bari a fara wannan yaƙi kuma ba za ku tsira ba amma suna gani a'a ya a amerika amerika ta zo tana da asafi tana da kaza tana da ƙarfi yanzu nan za a ƙara yaƙin a murƙushe su haka kuke zatonku amma wurin allah daban لقد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله أخرى kafiratun yarawnahu mislaihim ra'ay al-ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha kun ce kun rungumi kafirai wai shine zai kare ku za su kare ku daga azabar Allah kuma shigowarsu Najeriya da sun kutso ne da ƙarfi da maganar sun zo su kare Kirista ba Kirista suka zo karewa ba kowa ya sani Kirista a Amerika za ka samu Kirista bai da gida a waje yana kwana cikin sanyi Kirista kaza ba wani yawa abin Kirista da ya dame su a Falastin ana kashe Kirista ba abin da ya dame su maganar Kiristan nan sun shigo ne domin kare wurin mai na Najeriya da na Venezuela shi kuma mexico ta fi kai kwaya america a kan venezuela amma venezuela ta fi man ta fi wato mai na duniya yawa man venezuela da man nigeria su ake so su tabbata suna da sojoji a wani sun girke na dan venezuela sun ɗauki mutumin ma yanzu su suke sayar da man domin yakin nan zai datse mai yanzu kaga ba jirgin wanda zai zai ɗauki mai ko ana halbe-halbe saboda ka in man kasar larabawa an datse shi to suna da na venezuela da na wayansu bayi a nan ƙasar afirka ai mana shi ne kawai mana dole mu gaya muku ko don mu fahimta in ba mu fahimta muka muku bayani ba ai mun yaudari kanmu mun yaudari kanku mun cuci addinin musulunci saboda haka mu yi ta addu'a kuma mu gane kun ga wani abu shugabanci ne shugabanci yasa malam ya wahala kokarin fahimtar da al'ummar Najeriya muhimmancin shugabanci wanda ma bai gane wannan ba har ɗaliban malam ɗin ma ba su gane ba yayi yayi malam fa sun dawo daga Madina daga Sardauna Sardauna ci zai tsaya Kano akwai abubuwan su na siyasa su da zai warware malam ce to shi zai wuce kaduna to daren daren juma'a dan laraba ke ne daren juma'a shi saddauna ya dawo da ranar lokacin su ne shugabannin ƙasar nan arewa sai mai jawo ɗin zegu ba ma shi ne ke rike da sojoji mayaka da ke kula da kaduna da kewaye ba ba shi ba ne ba kamar goc ba ne na first division ba kamar haka instructor ne kamar malami a nda ya ɗebo ɗalibai masu koyon hannu ya ƙetaro ya zo ya kashe sardauna kuma suka zo suka nemi malam shi ma suka ɗauko shi daga zuwan shi in zai bu yake cewa malam ina makaman da kuka ɓoye malam ya ce to ai in hammuna da makamin ku ɓoye ku jami'an tsaro kun ki musani ba da yadda za su yi da shi domin shi ba ɗan siyasa ba ne civil servant ne balle suka ce shi da tsarin Allah sai malin waye gari arewa gaba ɗaya mun zama marayu saboda haka ya ga abin da ya gani shi ne da mutane tara suka yi wa saddam masallah aka birne shi nan ga gidan sarkin musulmi ya ga abin da ya gani suke ce muku shugabanci ba su faɗi magana shi amma dai muhimmanci shugabanci ko da kaga an shiga jirgi za a je haji ka tsaya ka zaɓi shugaba ya fi maka jihadi akan ka shiga jirgin nan ka je haji ko da an kambarta sallah Allahu akbar liman na sallah za ka ce gashi can ana zaɓen shugaba ka bar wannan sallah ko da ƙada'i za ka yi ka je ka yi zaɓen nan sannan ka dawo ko fahimta to gashi yau kuna zaune kuna da yawa da za ku yi zaɓannin shugabannin da za su kare martaban ku da addinin ku da mutuncin ku a'a amma duk sai a bi a rarraba ku sai a bi a rarraba al'umma to Allah shirye da mu to saboda haka shari'ar mu ta fi kama da ta Dawud kamar yadda malai ya bayani a famin haza to daga wannan ake cewa qila kana hukmuhuma bi wahyin daga nan ake cewa hukuncinsu da wahayi ne wasani na suhullil awwal hukuncin biyu wanda suleiman ya yi shi ya goge hukuncin farko na dawud baban shi bidalil qawli ta'ala wa kullun atina hukman wa ilma domin Allah ya ce dukkan su biyu mun ba su hukunci da ilimi fa alayhi fal mas'alatu waqa'at ba'da nubuwwati suleiman al qa'ida saboda haka wannan matsalar nan ta faru ne bayan shi Suleiman kanshi ya zama annabi alal qa'ida cewa ba a yi ma wani wahayi sai annabi wasakharna ma Dawud al-jibali sabbihna wa tayr haka nan kuma muka hore tare da Dawud duwatsu suna yin tasbihi wa tayr haka nan tsuntsaye na tasbihi kazalika sukhirat lit-tasbihi ma'awwat haka nan da aka hore don tasbihi tare da shi li'amrihi bihi domin ko in ya umarni da shi idza idza wajada fatratal yashghalahu in ya samu dan lokaci haka gaji ya gaji sai Allah ya taimaka mishi da da duwatsu su ma su fara tasbihi dan su kara bashi nishadi shi ya ci gaba da tasbihi wannan ya nuna tasbihi shine mafi kyan abu da Allah ya so subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa kunna fa'ilu mun kasance masu aikata haka tashiri tasbihi ma ma'ahu wato mun kasance masu wato sahara ko ko saukakewa ko hore tasbihin su biyu wato su duwatsu da tsuntsaye ma'ahu tare da dawo wa in kana ajaban inda ku ko da yake wannan abu ya zama abun mamaki wurin mutane ai mujawabatuhu lisayyid dawud wato yanda suke bada ansa ga dawud cewa dawud umarni dutse ko tsuntsu su yi tasbihi kuma su yi to yace kama sabbaha al-hasa fi kaffi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito cewa tsakuwa haka sun yi tasbihi a hannun tafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sami'a an-nas zalika mutane suka ji haka wa kana dawud huwa alladhi yasma'u wahdahu amma dawud shi kadai yake ji shi kadai ويروى أن مثل هذا وقع لغير واحد من هذا الأمة كما أن رويته شو إلو أن تسبيه يا فارد متو وأن باقي بدك شو أن الأمة تعالى محمد صلى الله عليه وسلم قال مطرف بن عبد الله بن سخير إذا دخل بيته صبحت معه أبنيته أن رويته شو وأن تابعيني شو إن يشغل جرانشي أما تساو أكوي الرواية an ce ba abniyatuhu ba wato aniyatu aniyatu baitihi abubuwan shi na gida kwano da tukunya da wayannan suna tasbihi tare da shi to dama Allah ya gaya mana a suratul isra tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard sammai bakwai suna ma Allah tasbihi da ƙasa wa man fihinna da duk wanda ke cikin su wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi sai yana ma Allah tasbihi tare da gode mishi walakin la tafqahuna tasbihahu amma ku ba ku iya fahimtar wannan tasbihi innahu kana haliman ghafura shi kuma ya kasance Allah halim wato mai yawan tausayi gafuran mai yawan gafara to wannan tasbihi na da aka rawaito na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan mutarrif na mutarrif an rawaito shi a siyar alamun nubala a zahabi ya rawaito wannan da sifatu safwa ibn zawzi sun rawaito shi amma an ce duka hanyoyin nan da ifai ne ba su inganta ba da tana ji tana jin hausa wani yare kika yi okay uh, please i want you to repeat to repeat after me ash- sai ashhadu
أشهد ashhadu أشهد an an la ilaha la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Okay, with these words you are testifying there is no deity, there is no God except Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah. So you are a Muslim now. What is your name?
My
You are what's your name?
name is Catherine.
Catherine. Okay, which Islamic name do you want? Which Islamic name do you want? Which name do you want? Amina, Amina. So this is a beautiful name, Alhamdulillah. Now they will take you to take bath, completely take your bath, your body, then they will teach you how to pray. That is if you are not having your period. And uh, you continue fasting with us from tomorrow. These are gifts from your Muslim sisters, brothers and sisters. There is a book here, a guide to Islam. It contains all how you pray, how you do all the worship and all other things concerning theology. Thank you. To a hadith tasbih al-hasa cewa tsawa- tsawa- tsakuwa suna tasbihi a a- kafin annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu at-tabarani at-tabarani shine ya rawaito shi shekara 360 bayan hijira al-awsat da baihaqi shi ma ya rawaito shi baihaqi ya rasu shekara 458 nan gansu akwai eh, tasbihin hasa annabi yana yi yana tasbihi sun yi- yana yin hanin ne ana jin yana abuna yana kamar haini shi sai ya ajiye sai ya bari sai aka ba abubakar ya yi sai aka ba umar ya yi duka wannan yana cikin wannan riwaya to shin wannan yana ta'arudi da annabi ya ce inna ma utituhu wahyan babu ta'arudi domin wannan ba tahaddi bane shi tahaddi shine mu'jiza kafirai su ce kai muna wani abu sai annabi yayi shine mu'jiza wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ma utituhu wahyan abin da aka bada wahayi ne sannan kuma na biyu a Allah ya gaya muna wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr a cikin Qur'ani mun hore tare da Dawud duwatsu da tsuntsaye yusabbihna suna tasbihi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu suka tambaye shi aya sai ya ce a'a a'a sai a nuna musu Qur'ani to bayan shekaru da yawa musulmai kansu sai suka fara dawwana irin wayannan mu'jizozi su nuna ai annabi shi ma yana da irin mu'jizan wayanda suke gabayen mu duk da Allah ya cikin Qur'ani kokarin kore ta daga bayan musulmai sun zo suna kokarin nunawa domin du'a fahul mutane sun koma yanzu mu'jiza suke so in ba haka ba ya za a yi Allah ya saukar da Qur'ani muna karanta shi muna sallah da shi muna tilawa da shi muna wirdi da shi akan cewa Dawud yana tasbihi tare da duwatsu da tsuntsaye amma na manzon Allahnmu ba zai zo ba wannan labari ba ma a cikin manyan littattafai ba irin su mawatta su bukhari su muslim su wannan a'a sai irin tabarani da bai haƙi zai zo misalin shi ne kamar za a yi gagarumin taro na ƙarshen shekara na makaranta an baƙi sun zo kowa ya zo sai a ɗauko kyauta a ce wane wane yaro ya zo gaban jama'a a ce kai ne na farko a aji ingo kyauta an baka kowa ya yi shaida ko shikenan sai ba ƙara taro can sai wani yaro ya haɗu da principal a kasuwa sai principal ya ce ma yaron nan kai ne number one kai ne na farko hankali ya tafi mai hankali zai gane abin da nake faɗa inda Allah na so ya san annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan abun aya gaba ɗaya ne za ta zo ta gaya mana ko ba haka ba to tunda Allah ya shuru kuma ku yi shuru bar zuwa a hadisul mawdu'a a hadisul da'ifa ku dinga wannan ba shine darajar manzon Allah ba darajar manzon Allah shine wannan Qur'anin da aka bashi ya buwayi mutane gaba daya kuma ga mu'ajizozi gaba daya ku tsaya ku gani yanzu yau din nan ana yaki tsakanin America da ƙawayenta Isra'il da ƴan kanzagin Larabawa domin akwai ta ƙasar Larabawa ta ce ita za ta shiga wannan yaki na taimaka wa abokanta su iran din nan tun da na ji amerika ta kai hari iran hankali na tashi kwarai da gaske na ce a buɗe talabijin gani ana buɗe talabijin sai na ga cewa iran ta mai da martani sai na ce to alhamdulillah hankali na kwanta domin akwai kayan mai da martanin ko babu to wannan kayan mai da martanin nan yana nan cikin qur'ani wa aidu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khair tubihuna bihi adu wallahi wa aduwakum yana nan cikin qur'ani to ni wuri na wannan ayan nan kai aiki da ita shine ɗaukaka addini shine girmama Allah shine girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun tire muku gargadi ku yi tattali ba ku zo kuna maganan ya ruwa ya fito hannun shi ya wannan maganan yanzu yan fa'u yan fa'u man ku zo a cika ku da hayaniyan banza ƙarya yanzu Allah ya ce wa atasimu wani wurin ce wa la tanaza'u fatafshalu gashi kasan mai zuru fada muke yi muna cewa duk wahalar da muke yi dajin kun san halilu lokacin da muka je wani bandit da aka kashe da muka je yana tsammani da shi aka yi muna zuwa sun yi kwakin bomb ɗinsu sun ce in ban sauko ba daga mota yanzu za su halbe mu gaba ɗaya sauri sauri aka ce fito fito fito kasu halbi na fito suka samu kwanciyar hankali da ce ni zo zo gansu me yasa muka je don a kwantar da hankali a ɗinki al'umma ba lokacin faɗa ba ne yanzu a lokacin faɗa ba ne ɗinkewanku wallahi annabi ya faɗa Allah ya gaya mana wala tanazaru fa ku yi jayayya fa tafshalu za ku samu fashal ƙarfin mu haɗuwa saboda haka tunda sun yi tattalin kayan da za su rama kuma Qur'ani ya ce abu naka kawai addu'a ka ba su kai musu addu'a Allah ya taimake su kuma taimakon su taimakon addini ne domin sun fito ƙuruƙuru sun ce muna so mu canja tsarin mulki tsarin mulki na iran domin malami ne mai rawani shine ainihin ƙololuwar ƙasar suna so su cire malamai da addini daga ƙasar. Da muna roƙon Allah kada Allah ya ba su nasara. To cikin abin da Allah yi wa a Dawud ya ce wa'allam nahu? To, wa'allam na'u sun'ata labus, haka nan muka koyar da shi yadda ake yin silka, silke ne kuke kiran shi? Silke. Wahuwar addira, addira shi ne silke Allah ce tu sama azzar, wannan na kaca. kamar kaca ne za a yi riga da kaca wa huwa awwal man sana'a kuma Dawud shi da farko wanda yi wa kana qabla ha safa'i da kaman fefe ne kawai ake amfani da shi wa dir bi ma'ana qamisul mar'a ko ana amfani da shi dogon riga ta mace haka eh wato shine bulletproof ne yanzu lakum Allah ya ce muka muka koya muka koya mishi lakum fi jumlatin nas mutane litahsinakum domin ku su kare ku bil fawqiyya lil lutf wa tahtaniya li dawo wato shi ya fara don kuma ku koyi yadda za ku kare kanku daga sharrin makiyayin kuna yaki min ba'sikum wanda za ku kare kanku daga cutar ku har bi kuma adaikum lokacin da kuke fada tare da makiyanku fa hal antum ya ayyuhan shakirun ko mutane shin kuna masu gode Allah Allah ya nuna muku yanda za ku yi silke da za ku saka in an zo yaki ba za su iya samun ku ba kun gode wa Allah ba ku gode ba a ina kana da silken haka da silken kana can kana jan tasbaha kana wuri na sultan Allah na koya muna cikin Qur'ani yace wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lam Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil-ghaibi yansuruhu wa rusuluhu bil-ghaibi da karfi da karfin da ake silke ba inda Allah ya bayyana mana yadda ake amfani shiri yanne wasu yara suka zo min jiya sun kai goma sha biyar suna jaji wata biyu wurin ɗaukar recruit daga arewa duka sai ɗaya cikinsu ƙabilar ibo ne amma ya masu binta shekaransu biyu a baki a waje shekarar ɗan wata biyu suna jira a ɗauke su soja to yanzu sun zo sun same ni don Allah ko za a taimaka musu da za su samu shiga soja don sun ga an fara training banda su wani a cikin su da yake tambayin su kuya hankali tunda an fara training kenan ya lacce amma zuwa shekara mai zuwa ku sake nema za mu ga yadda za a taimaka insha Allah ce wani sai ya yi masu hudu sai ya ce mun shi so shida yana yi wannan ne na shida ma'ana yaranmu sojojin yan suna jira kawai a ce musu su shiga yaƙi su shiga soja yaro ya wata biyu waje amma suka ce sai maka da cikin mota ana wucewa da wayansu ƴaƴan ajabatan nan ba su iya yaƙi ba ko ba su ne ajabata ba ba su iya ba kai ma kasan wanda zai yi wata biyu a gaban kofar gidanka yana son abu kai ma kasan yana son shi da gaske saboda ka insha Allah za mu haɗa sunan su mu aika wa Minister of Defense ce wayannan yara za the choice ko muna kira hukumomi su tsaya su gani suna ɗiban yaran nan suna ɗiban yara Allah shi da mu. To, la'ani bi tasdiqir rasul ko? Ai ushkuru ni bi zalika wato ku ku gode min da zalika da wannan abu. Allah shi da mu. Wali Sulaiman ar-Riha. To Allah ya ce wasu harna da Suleiman riha asifa. Lokaci ya kai? Hadithin ne? Eh, mutarrif eh.
misali misali ce mu kada ya inganta bai karo da walakin la tasbihu da tasbiha ai shi ne ai walakin la tafahu da tasbih ba kwa gane tasbihin da suke amma komai da ka sani in dai halitta Allah ne na ma Allah tasbih sannan kuma bai inganta ba shi yasa duka labaru ne za ka yi kaji wane ya yi kaza wane ya yi kaza amma babu wani abu tawatar abu tawatir kat'i babu shi amma shin akwai karama akwai karama na ɗaya mai neman ta bai samunta tana bayyana ne a wanda Allah yake so amma duk mai neman ta bai samunta na biyu tana iya zuwa da wani shakali yadda ba a fahimta abinda kamar yadda dawo ya gama da jalut wannan mu'ajiza ce tana annabi to amma salahuddin ayyubi ko ga yanda turawan nan suka zo da fushi suka taru da jiragen ruwan nan nasu suka zage shan hausa haka suka yi sanadiyar suka yi wa salahuddin ayyubi duka sarakuna wajen biyar kowa da jama'a shi suka zagaye shi a wani wuri da ake kira shafe suka zagaye shi a wani ayyuki da shi da musulmin da ke tare da shi furjin ne lokacin Allah ya ba shi nasara ya gama da su dukansu da yi ko Allah muna fata insha Allah ya Allah ma'arkata shaddin ya Allah ka sake mai da ita yau wa mutanen Iran din su samu nasara akan wannan asali
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات التور تبه بسنيدو إنما مكو كوجب ثبتة والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين من أندو دوم إلي لا تو يرمك تتالكي معنا إبي آدم يا إخوتي في الدين في الله يا أنم بدرا بأمد الدين على الأمين يدوم ويا أندر دبتر مودون مكو مودون ويا وإن هذه أمتكم دي أماتور مودون أماتور النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة واحدة أماري أماتور ويري إن غوغون إن بابا غوغون إن كما دين ميدن غوغون tun aral daga ɓawo in sendiri wa ana rabbukum min wani taguɗo'on min de woton fattaguni kuleyam tokkeyam to on kulkowa kulon shiri ɗo tokkonmo tokkon lawol makko wa alal musulmina ɗum laataki ɗo julɓe ay wafiku kulla itida'atin ba'duhum li ba'din noddol maɓɓe ko nodditirki maɓɓe ki hawto to go'o to o waɗa ɗo o waɗa ɗo wai wahidu sufahum ɓe fottetina ɓe gotina sakkaki maɓɓe kama amara allahu ta'ala non no shiri ɗo umri umriɓe nder deftere o wi wa adiullaha tokki sheniɗo war rasula tokki wa rasulahu tokki lilaɗo makko wala tanaza u to on geddotir o wi'a ka o wi'a ka e waɗa ko yeddotirki wa tafashalu sai shankitoɗon wa tazhaba rihukum sai sembe moɗon dilla laatoɗo on ɗuuɗi amma enon e mere noon no modi bo wi en naane ha e en ɗuuɗi amma ɗuɗel ɗuɗeral meɗen nafa en wasdiru muñmuntiri inna allaha ma asabirina leɗɗo sheniɗo allah sheniɗo e ɗon wonde e muñayɓe sai modi bo wi hafadana allahu sheniɗo rena en wa iyakum e onon min kulli bala'in wa fitnatin dow ko ɗume ko halli dow ko ɗume fitinaci ɗo rena en kuma allah hawta koye julɓe les deftere ceniɗo e sunna annabi muhammad sallllahu alayhi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موجب جوع إمام جوع جوع أهو game da wannan
akwai tambayoyi masu mahimmanci kamar haka A mai tambaya na farko na farko kafin karanta ina jan hankali ga wanda zai rubuta tambaya ga Allah a dinga rubuta da lafaza masu kyau da kuma da kuma tarbiyya ya zama cewa akwai ladabi a wajen tambaya da kamar mai wannan yana tambaya malam ina ne aka samu inda mutum ya kaga ina ne aka samu ai ba mukabala ake ba cewa za ka yi a ga kuma lamun ina da tambaya na ga waɗansu suna yin kaza kaza da kaza kawai kai kai shi kamar likita ne in ka je ka ce mishi ina da ciwo kaza to ka ɓata lamari je ka ce mishi ga yanda nake ji ka kyale shi kawai shi zai bincike ya gano irin abin da ke damun ka in ya maka tambaya sai ka amsa malam ina ne aka samu inda mutum in ya in ya gama tahiya ah, tahiya nakan ga ya daga hannunsa biyu kadan kuwa koda kuwa yana bin liman ne idan liman ya sallame sai ya daga hannayensa guda biyu ina aka samu wannan to ban taba ganin ba wajen ya san an samu an an kada tahiyya sai mutum ya daga hannu haka ban sani
oho
ko ya haka a ba ba ya ciki ba to yawanci dai yawanci dai ga yan shi'a su suke yin wannan Ah, suka yi wai wannan to ai sallama ya shi ha
Eh,
eh
to ala kulli halin dai malam bai taba gani ba ba ba ya cikin ba ya cikin littattafan mu to ba ya cikin littattafan mu ba mu san shi ba ba a san shi ba su har yanzu mai tambayan yake cewa a karatun jiya malam mai musulunta ya zo a maimakon a fara bashi kalmar shahada sai wanda ya kawo shi ya fara jawabi ko malam ya manta ne kaga duka irin wannan eh, sigar ba ta yi ba amma dai yana to da magana wanda da zan ce mishi kai kai ka kawo naka mai musuluntan sai ka fara shi- sai ya fara a kafin wannan kawo naka mai musuluntan
Allah ya sauka mutane na kokari na kawo kokarin su don ka kawo dan kuskure ka shi ne abin da yahudawa suka ba annabi isa Mm.
annabi isa alayhi salam yana nan rubuce cikin bible ya warkar da yaro da a gari an san an haife shi makawo ya ɗebi laka ya yi addu'a ya mata tofi ya saka a ido idon shi dawo mu'jiza amma da malaman yahudawa suka sai suka tambayi yaro kuma yaro yaushe ne aka yi wannan warkarwar yaushe suke zuwa sai aka ci ayar asabar ne ci tuba mu ya kuma kai shi ne wannan wasu da wani suna mutum ya dawo da idan shi shi kuma ya ce ni dai ba dai na dawo da gona ba shi ya zo da shi neman kuskure ɗan kaɗan koyar ya ne da laifin mutane sun shiga daji sun zo da mutum ya musulunta wai kai abin da kake dane ka wani cewa ya fara bayani kafin warayi shahara
To- to ya yi kyau Allah ya saka da kai Ah, mai tambaya ta biyu mai wani tambayar mara a gurguje na take
ba kuma yadda karanta okay haka ne akan kallon mai tambaya yana cewa ji an yi karatu a littafi idan mutum ya yi niyya shafar mace ya shafe ta kuma ya ji daɗi to idan mutum ya shafe ta kuma bai ji daɗin ba kwata-kwata ba menene hukuncinsa wanda ya shafi mata tun da ta auna da suka mutu sa wanda ya shafi mata kuma bai ji daɗin ba ɗin shafan nan da ya yi a gaban shi ta ɓaci.
idan so wannan tambayan shi gaskiya ta yi yawa sosai ta hanta ta zai sha wahala sai Allah ya kai mu wataƙila gobe insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa ilayk muna roƙon Allah madaukin sarki ya ba mu lafiya da zaman lafiya Ah, jiya malam ya yi lura cewa idan mai fasaran fulani ya zo ya fara gabatarwa sai mutane su dinga tashi suna tafiya suna tada hankali mai fasarar fulatanci to shikenan alhamdulillah don Allah idan aka zo kwata kwata baya wuce minti uku zuwa uku so a dinga yin hakuri domin an gama a tashi gaba daya saboda irin wannan fitan da ake yi ne wasu in sun fita sai amfani da wannan daman su tabi mashinan mutane amma in an fita gaba daya to kaga kowa zai tafi kan wato wurin a da ya ajiye kayan shi sannan ba mu yi istisna'i ba ga wuraren da ake ajiye mashin can da inda masu gadi suke wurin kowane ne ya zo ya ajiye mashin ɗin shi a wurin kada ka je ka ajiye mashin ɗinka a gefe wani ya zo ya sace shi ya tafi da shi ka ajiye a wurin inda ake ajiyewa babu wani abu duk wuri ɗaya ne a ajiye motoci da suke shigowa nan suke fakin wuri ne da muka ajiye su zo su yi fakin inda muka ce ba za a yi fakin ba kawai ta wannan sashin wanda yake ajiye shi yana da hatsari kwarai da gaske hanyar fita ne kuma za a iya mana ta'adi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan bawan Allah da aka sace mishi mashin muna roƙon Allah ya mayar mishi da fiye da abin da aka sace mishi Allah ya mayar masa da shi sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمدا وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد akwai waɗansu bayan Allah wani ya bada ɗari biyu wani ya bada ɗari biyar suna so a sa su addu'a a sa iyayensu a cikin addu'a akwai kuma gyatima ga shi dagacin wannan angon sarki ɗazu Allah ya karɓi ranta mun ta sallar jana'iza da safe Allah ya gafarta mata Allah ya jidanta Allah ya sa aljanna ta zama komanta akwai Allahu akbar akwai war ƴaƴan shi sarkin malamai wanda Allah mata ya rasuwa Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta amma ban san wanda sarkin malaman bane na angon sarki ne ko kuwa babban ko Allah madadin sarki ya yafe mata Allah ya jikansa dukkan waɗanda suka rasu Allah ya yafe musu wannan bala'i da ya tunkaro mu domin ana gani kamar ya tunkari Iran ne ba Iran bane kawai ya tunkari al'umman musulmai ne domin su ba ruwan su duk wanda suka samu duka ke shi za su yi mutukar da zai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to za su gama da shi to muna roƙon Allah madaukin sarki ya tabar da niyyar su ya tabar da aniyar su ya kuma dora su mutanen Iran akan su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dora musulunci akan kafirci rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana shughlana kullaha wa la tujilna ila anfusina tarfata a'yun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin